إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorin a markaz ahalus sunna al jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau insha Allah muna 22 ga wata na Muharram hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da biyu ga wata na goma shekara dubu biyu da goma sha takwas yau insha Allah a karatunmu na almuna cikin littafi na alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau insha Allah za mu yi darasi na 148 darasi na 148 insha Allah muna cikin kitabul ashari ba abinda yake da alaka da sha mun kare karanta ayoyi sai mun fara za mu tashi daga wal asal fil ashari ba ta fil ashari ba ta alhil magana ta cewa asali in aka ce duk abin da yake na sha ne to komi halak ne fala ya haramu minha illa ma kama dalilu ala taharimi sai abin da hujja ta tabbatar da haramu ne asali komi na sha halak ne kamar da komi na ci halak ne sai abin da shari'a ta haramta ci shine haramu kuma za a kawo a kawo dalili dalilin mai kaza ya zama haramu in ba dalili to halaka ne to shi ma mas'alar ta sha haka take komi halaka ne sai abin da dalili ya tabbatar da haramu ya ce waƙad sabaka fi kitabil hudud alkalamu an alhamari wa ma yulhaqu biha bayani ya gabata cikin kitabul hudud na haddi akan magana giya mai ake kira giya da dukkan abinda yake da alaka da giya ko ba a mai suna giya ba kin da abu dai na samai ya ce wa yi korahu da khalidu bayan akasar min nau'in mimma yi usar kattamar wa zabi wa na hima mimma ya asirun nas makafata isra'ar ta hamur ilai فيشربه وهو لا يدري yace an ki wa yukarar alhal an ki ba a san cakuda bayan akasar min nau'in mimman usar hada abdanguna na ababe na sha abinda ake yi nikawa ko matsawa a samu abin sha a samu dan siro na sha ya kawo kattamar wa zabib asali dabino ana siro da shi kuma ana giya da shi idan aka sa dabino a cikin ruwa mai dan kwana wanda ya saba zama cikin tsayi balle malaman tsayi malamai za ka ji an ka sha sahi ruwa iya zaƙi kamar siro da muna ra ƙarƙashin wani malaminmu na malami kakanmu kwarai a nan muka san me ake kira da siro na dabino sawa yake jika kunun ruwan in aka tace kunun siro ne ruwan dabino ana yi da dabino har ana yi da zabibu ya ce wa nahoyi ma da wasu dangunan wa'innan mimma ya asirun nasu don abin da ake matsewa a yi abin sha da shi me yasa aka misali a haɗa dabino da izin da zabibu a wuri guda saboda yin haka yana gau yana sauƙin suna sauƙin tsimama shi ne ce makafata isra'il ta hamuru ilayi saboda gaugawar canzawa da suke yi fa ya sharabuhu hola ka je ka sha wajen shan siro ka sha burkutu ake ka sha giya na menene shi da mino kwana ɗaya biyu haka yake amma in yan kwanaki fara hawa shi wannan ruwan da kai sha ka zama siro ya koma ruwan maye shi ruwan wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kanshi iya iya iya sa dabinu ko zabibu cikin ruwa iya sha kwana ɗaya kwana biyu daga nan shi zubda kenan in ya jima tsamama yake kenan shi da kayan yawa da tsamaman sai ya zubda shi to ganin irin wa'annan ababe da ake abin sha da suna tunda suna gaugawa aka haɗa su aka haɗa iri-iri to suna gaugawar canzawa su hau su kai inda yake sa ma'ana su shi da kisa aka ƙi ba a san gama irin wa'annan danguna a wuri guda a lokaci guda don ka yi siran ko da siro ne ana gudun ka je wajen sha siro kun aga kawar maganganu ya ce don wannan bayani ne maka yanzu ga hujjar da zai kawo maka kan wannan mas'ala zai kawo maka ruwaya wadda imam bukhari ya rutu haka muslim ya rutu haka asabu sunan irin sa abu dawud tirmidhi nisa'i duka dai ana arba'in sun karuwa an jabir bin abdullah qal نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر كاجي جابر بن عبد الله كيتوا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا تاكدا كو هذا زبيب ددبينو كو albusur maga wa tamar da dabino bushashe gama su wuri guda saboda wancan abin da ake wajen annabi ya hana a gama su wuri guda duk da siro na za a yi to amma ka a gama wannan a yi siro guda ka a gama zabib da dabino ka a gama maga da dabino saboda suna gaugawar canza ya aje ka kamance ko kana neman shan siran ka sha kuma ya tsimama kaga an shiga kin hali sai annabi ya hana kin asali ma ka a hada su wajen in kana neman abin sha za ka yi siranka to kaka gama ina abin guda wannan shi ne asalin maganar kenan gudun ka sha baka sani ba kuma wannan mu anan bai cikin al'adunmu amma ba ne wanda ya da fa'ida ya da ana yi gaskiya a jika da binu jika ka zuba ruwan ka sha ya nau'i ne na siro da ba wani magana gaga siro na na tirar na hakika ba wani magana garwai garwai ba wani ba wani wata gas ba wani abu kuma lahiya gare shi da kun arzika da binu kun jika da sai kun sha ruwan hakka nabi annabi ya sallallahu alaihi wasallam wa innama naha annabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik li'illat isra'i ila as-sukr wal muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hada irin wa'annan ababe a wuri guda a abin sha saboda illar ta suna gawogawar komawa zuwa mai su sa su kinshe sa aka yi gudun hada su a wuri guda fa'iza lam yujad lam yuthbitu tahrim amma ko da an hada sun idan ba a samu ba sun to ba a cewa ya zama haramun wannan ruwa amma ana gudun shi ne ana gudu a kai ga can كما أنه عليه السلام نهى عن الانتباد في أوعية معينة لهذه العلة لهذه العلة هكا تأنون صلى الله عليه وسلم يا هنا ين سمي أولا مكاينة مسمى misali ya ce ko da za tsama dabinan ka yi a cikin misali na kasko ko cikin duma duk da abu ne wayan ababe na ana tsami da su amma yin a cikin duma ko a kasko na laka iya gaugawa kenan hatta makayi annabi ya hana a cikin wasu makayiya saboda yin tsime a cikinsu na sirar ne amma shi ya gaugawa ya koma maye shi ta kamar da ya hana yin tsime ko sirar a cikin wasu makayu makaya makayu ko a ce wasu kwanoni a ce wasu abin aiki da shi wanda ya ayyana don wannan illa ta gaugawar su shine kamar na cewa na dama irin na kasko eh ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار يا أنا يا ما شيء إن بس ساسو أي أتكي أما مس مساسوها كنا يا أنا أي أما ده ده كتب بس داما إن بكسو بأشا تكنا ما أبوجي ما ين دم قدم أشا نسم بأسني با آداب الشرب لا دبا da ya kamata mai shan wani abu tun zai sha mai kamata yi na farko ce an yaƙul an ya ƙula idan a rada shurba bismillah idan ka so za ka sha wani abu ka ce bismillah kamar da wajen ci za ka yi kurin bismillah kaɗai babu a rahamanu rahim a wurin ƙari ne bai cikin abin da aka shar'anta a wajen ci ko sha kurin bismillah za ka ci hakan sai kawo shi ma ruwaya wadda imam al-bukhari ya rawaito haka muslim haka ashabu sunan abu dawud tirmidhi nisa ibn majah عن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتعيش في السحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا يارو matsayin agola a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ummu salama ne kenan yace ina yaro alƙashin renon annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi ya cin abinci da su tarbiyya ta yara a ci abinci da yara yace muna cin abinci wa kanat yadi tatish fi safa sai hannuna iya yawo a cikin kwanan ko taran yayin nan incina incina hannuna iya yawo iya ina sa hannuna inda na ga dama sai فقال لي رسول هم هم قال سي من سر بيچه مني فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قال ce mini ya gula yaro sammilla a lokaci guda kuma ladabi guda uku lokaci guda sammilla a takaice kurun kai bismillah wa kul bi yaminik kuma ka ci da hannunka na dama wa kul min mali kuma ka ci gabanka a lokaci guda kuma ladabi uku kuma a cikin sauki ba wahala ta ga wannan shine kare inda ba a cin abinci da yara ya za a koyi wannan ladabin kaga da aka ci da abinci da shi aka san yadda yake cin abinci akwai abin da bai dace ba aka koya mai yadda ake cin abincin a yi bismillah kuma a ci da dama kuma ka ci gabanka قال الإمام النووي والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام وتحصل التسمة بقوله بسم الله إمام النووي رحمه الله يتي والتسمية في شرب الماء ين بسم الله أوجن شرواني واللبن كوشن مدراني والعسل كوشن زمواني والمرق كوشن مياني ونروموني والدواء كوشن ماغنيني يتي كيما دي وسائل المشروبات وسائل المشروبات da duka dai sauran abin da na sha ne duka abin sha to wannan ya ce ka tasmit ala tsama kamar yadda ake bismillah a wajen cin abinci haka ake a wajen wa'annan ababe ya ce wa tasiru tasmit kuma ana samun bismillah ta abinci kurin da yin bismillah kurin da ka bismillah ka samu bismillah ba ka kara ba kenan ar-rahmanu rahim wannan shine ladabi na harko yin bismillah a lokacin ci sai na biyu ya ce an yi sharba biyamini kuma ana so in za ka sha ka sha da hannunka na dama shi ma mai hujja don komi mutum ya yi da hujja da madogara ba kurin ba an ce ka yi ko ka bari shi ma wannan kin dai ya kama ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu haka abu dawud haka imam turmuzi ya ce an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيتوا من زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يأكلن أحد منكم بشمالي كد أينكم يأتي دهبهم wala sharaban nabiya haka kai ya sha da hagu kenan ka a ci ka a sha da hagu ya ce illar yake ta fa inna shaitan shaitan shine a kudu bishimali wa ya sharabu biya shi ke ci da hagu kuma ya sha da hagu kenan ka yi koyi da shi kakka yi koyi da shi ɗani kai ka yi hankali ka ci da hannunka na damu ladabi na uku wajen sha ya ce an yi sharaba ƙa'ida ana so kuma ka sha a zamne عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما من روى إمام مسلم يا روتوت أبو سعيد كي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ياس آوى تروى أكن شا دقسي رواية تقبى وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي أبو هريرة أجيب اللبار تشيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يشربن أحد منكم قائما كد دينكو يشاء وانا أبن شاء أسعي فمن نسي وان ديمان تشيما فليستقي أما يوشي wannan shine iyakar tsawatarwa akan sha a tsaye nan wasu na ganin ba dan bawai wajibci na ko haramcin in ka sha akan mantuwa dan kowa san ka'ida ce a zaza ta maganar mantuwa ba a kawo na da mantuwa kuma an san amai yakan iya wahala a lokaci amma na wata damatarwa ya kawo inda ɗayan ku zai iya yin amai da ya amai shi inda sai da ya amai shi kenan kwarai yin haka don akwai maganganu hadisai wani sama suka ma inganta na masala wasu sahabbai kamar abdullahi bin abbas ne ko sayyidina ali ibn abbas ke ba labarin sayyidina ali ya sha ruwa a raha bakin na ga kufa ne ya sha ruwa a tsaye ce na sha wannan ruwan a tsaye kamar ga manzon Allah an kame zamzam ya sha a tsaye tare da wani maganganu an ce shi kullum wanda abinda wanda ya san wani abu wanda wani bai sani ba karin ilimi ne shi wancan bai ga bai ji hannun ba ya sha mai matsalar kuma da cewa asalin farkon al'amari mas'ala ta sha ba haramci kamar da makaida shari'a daga ba haramci ke zauwa shi laka samu akwai daga ruwaya ta wani ya sha a tsaye sa ya sha a tsaye a masaya magana mahi lafiya mutum in ba wata larura gaskiya ya zamana ya sha kakka sha a tsaye akalla ka tsuguna ka sha saboda guje ma shiga wannan hali an ya sharaba min ina'in zahirin yubsiru ma fi ladabi na gaba ana so in za ka sha wani abin sha ka sha a kan wani abu wanda kana ga abin da ke ciki ya ce wala ya sharabu min ma la yura batinihu kalfakar wa nahwi kakka sha abin da baka ga abin da ke ciki kamar misali wata buta ire-iren su ko tulu baga abin da ke ciki wannan zai baka wani ilimi na magabatan makakanninmu cewa kasan tashi na addini daga an ce ba a shan ruwa sai ka gano an ce ba tashi mane ba ba a shan ruwa a sahani me yasa akwai dalili kake canyi ma canyi mane ba a ruwan sahani kana ga abin da ke ciki iya wani kwari ya hada ciki ko ta kunawa ma ko na da bayan hada ciki yau iya kuma ya gana wato ruruwa ciki komi yawa kana wani sani ka buga abin da cikin haka ka sha akwai hadari ko a haka ma a lahiyance akwai matsala to dama addini hana dan tabbas ana isa matsala ka sha wani abu ka sani ba wani abu ya zo ya shiga guba abu da yawa kana komi yawa kana ya shiga ciki kurin ka sha cikin cikin ka sha to dama ka ba canji bane a a kurin ga akwai dalili kuma wani yau shi san ya mai abin canji kai ba canji bane wajen sahani amma da mai illar sai ba a ga abin da ke cikin sahani ba su ji abin da ka san maka abin da ke cikin shi kakka sha ruwa cikin shi ka zubo kana gani ka sha ka zuba a wani abu ko a buta ce ko a tulu ne gurin kawo baki gurin akwai matsala ya ce wannan magana dai an abi horaita radiyallahu an qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha daga bakin salaka kun kama bakin salaka sha a cikin salaka haka kai duka abin na shayawa tudu ne na dace sha daga baki ko ko alƙirba ko ko salka ko salaka ba su a sha kama bakin salaka daga ciki sannan ga kazamta kuma ga illar sa abin daga ciki ba ka zubo ka sha kakka sa baki kun gaggagaggafu saboda akwai illa da take kasance ba san abin da ke ciki ba ko da ya shiga ciki abu na biyar allah ya sharma min fi ina in makaso kakkasha misali salkacce wata roba ce budu ne ya tsagi randacce ta tsagi ga kawo bakinka wurin tsaga ka sha kakkai shi ma mai dalili ga dalili ana abi sa'id al-khudri annahu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nushur min sulamat al-qadah annahu sallallahu ya hana sha daga wurin tsaga ta makai randa ce ƙwariya ce roba budo ne inda ya tsage wurin tsaga wannan ka sha daga nan zuzu ka zuka kakai ya ce hita muka bayani me sulmatul qada me sulma ya ce wa sulmatul qadai hiya mawdu da kasar minu duka makayi wurin da ya tsagi ko ya kare ya ta da kowa ka sha daga nan ba kowa ba ta asali tashi daga kowa da tsagi asan kowa a cikin shi ka sha daga nan kakai wannan imam al-khattabi yake cewa إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح domin an hana sha daga wurin kowa ko wurin karewar makayi li'annahu idza shariba minha tasabbaba alma wa sala qataru ala wajhihi wa thawbi domin haka zai ruwan zai zubo ma jikin kai bata ma kaya ya zubo ya zo a jikin kana sha a wurin sai zo kai kai bata ka li'anna thulumat la tamasaka alaiha shafat sharib domin in tsaga ce bakin mai sha bi iya gama tsaga gaba daya sha da kan rabi iya zuba rabi rabi iya shiga bakinka tun tsaga ce baka iya shan ruwan da yake gaba da wannan bayani ce ne yace bata iya haɗe kai shan abin da yake wannan tsaga kama ta tamasaku ala mawdu' al-sa'i min al-kuz wal qada kama yanda yake in a ce makayi ne mai kyau zaka iya bakin zai dauka gaba daya to mai tsaga baka iya wannan magana da muka dauka magana baya ko da kowace ana kasha kamar zai magana tsaga ko mai kowace tashi makanta za bakin da ka zai rike gaba daya a hana ka sha abin baka abin da ke ciki wa kada ki da wani bayani ce wani wani ke cewa maganar mutane ke mutane yake cewa suna ce cewa innahu maq'adu shaytan ai wannan kowa ta makayi wurin zaman shaytan ne yace wannan magana ta wajen zaman shedan yace sai dai a ɗauke ta me yake ne zai kai haka nan fa yuhtamalu an yakuna da ma'ana fi zalika kai da a ce ma'anar matsayin abin ne kaman zaman wurin shedan ne amma yace me yasa yace anna mawdi as-sulma la yanalu tanzif tam idza ghusila al-ina domin asali irin wannan wurin kowa ko tsaga ta makayi bai samun kyakkyawar tsarkakewa cikakka irin da za a wanke makayi ya wanku wajen wannan kowa ba a samu bai wankuwa da kyau irin sauran wurin ko in kowa ce ta makayi na ta musamman ya ce kenan akan haka tunda irin wannan wuri bai samu tsarkaka da zagu sila da na an za a wanke makayin fa ya kudu shurbuhu ala gairin da zafa kenan za ka sha ta wani wuri mara tsafta wa zalika min fi'il shaytan wa tasawidi kenan yin hakan a ce sha ta irin wuri kazamin wuri kenan aikin shaidan ne da kawatawa da shaidan shi wata sawili ya ce wa kazalika idza kharaja al-ma'u haka idan ruwan ya fito daga wani wurin mara tsafta fasala min thulma ya kwararo daga wannan koha fa asaba wajahu wa thawb zai samu adaman wuska da tuhakka fa inna ma huwa min iyanati shaytan wa idza'ihi yau kaga na ma shaidan ya cutar da kai amma ba dan ba wacewa wai an mai sunan shaidan ke zama a wurin kai dai wannan ma'ana tana shaidan ya san cutar da kai shine kurin amma ba dan ba asalin magana ba akwai ta ladabi na shidda ya ce allah ya sharaba fi amita zahab wal fidda ba a so kulaihi ne ka sha a makayi na zinariya ko azurwa ka yi kwaf ko kwano ko asiyat na azurwa ko zinariya saboda wadata haramu ya kawo ruwaya tabbatatta ta imamu bukhari da muslim ya rudu an abdurrahman bin abi laila qal innahum kanu inda huzaifa bil madain fastasqa fasaqahu majusi في إناء من فضة فرماه بها عبد الرحمن بن أبي ليلى كتا منا مدائن غروا نا فارسا نا غرو babban gari na ita na Kisra bayan an ci Kisra an ci an ci kenan Farisa suna wannan gari sai Huzaifa fastasqa sai nemi a kawo mishi abin sha fasaqahu majusiyin sai wani babban jusi sai ya zo mai da ina ya kame wannan kwaf an ci abin sha a cikin kamar ya girma ce na azurfa da ya kaya mai sai ya jefe shi da makani ya buga mai shi nan za a za ka jihi mutum da da abin sha haka da makayi kala yake ce musu inni kad amartu Allah ya saki ni fi na game kai kai kai kai ba abin sha a cikin shi na game sai kamar ce dan gamni kenan na game sai kai kai kama abin sha a cikin shi kenan sai ka zo kin shi sai jihi shi yake cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira wala ad-dibaj wala tashrabu fi an tadhabu al-fidda wala ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah yace ni naji da kunnan shisheji yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasu al-harira wala ad-dibaj kakusa al-harira ko dibaj don ka ado da nan ba musu kayan aro alhari ko dibaji ka kusa irin wannan kayan alhari ko dibaji wala ta shara fi an ta tabar fidda ka kusha a cikin makayi na zinariya ko azurba wala ta akulu fi sahafi ka kuce a cikin tire ko asiyat na azurba ko zinariya fa inna ma'ana azurba ko zinariya lahum takahore ce fi duniya anan duniya suke amfani da ita wala kun ku musulmi ta ku ce wala kun fil akhira a lahira za a muku za a ciyar da ku a shayar da ku da su wa tafa alaihim ya ana min zai min ko wannan min kasin wannan abu ne sananne za a yawo da tare na azurwa ko zinariya ga ya aljanna anan kenan anan duniya ta ce mu anan duniya an hana amfani da azurwa ko zinariya wajen ci ko wajen sha bayan wannan hujja wa an ummu salama قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفدة إنما يجرجر في بدنه نار جهنم سبحان الله أنا ما رواية إمام البخاري مسلم سوريته ابن ماجه أم سلمة أم المؤمنين تكي تشيوا من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي الذي يشرب في إناء الفدة وندا كيشا أتكم مكاي na makayi na azurwa innama yujarjuru a lokacin da ka sha kamar iya kwankwada iya kwankwada wa cikin shi wuta jahannama lokacin da ka sha a cikin makayi na azurwa wani ya kama da abu da yana je kurin ta wancan ma ya isa kenan akwai hallakar da kai a takaice kenan sai ladabi na bakwai na sha Allah ya tanaffasa fil ina kadda kana sha kana lunwashi a cikin abin shanka ko kwano ne na ruwa ko ci da ka sha kakka lunwashi a ciki mu da mai imani kurin haramu ne kuma wannan binciken dan adam wanda wasu imanin ma da sun ga illar a hili ne illar da take abin da ke hutawa na guba don ka iska abin da ake zubawa guba ce wannan guba tana zuba cikin ruwa ko abin sha tana lalata shi wannan bangaren lafiya kenan da baba zaba annabi ya nama take ne to mu zamu kurin koyi annabi ya ce kan mai kurin kakkuilun hashi a cikin makayi na kenan kuma mai mukun makayi an yasharab an yasharab ala thalatha marrat kuma nan kenan magana lumwashi ka ai kurin in za ka yi lumwashi gashin zai ga maka ya za a yi an ya shariba ala talata marat in za ka yi lunwashi kana shan wani abin sha hura ce horau ne ko ruwa ne to ka yi lunwashi su uku an anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثة أنا سكي تشوى من زال صلى الله عليه وسلم يكسن تشينا لنواشي انزي شا معناه كده إن شا أبن شا إن شا شا سي كودا سي لنواشي أوجي كما يميدا يشا شا يكودا حسو wannan ta sa wasu na ɗaukan kaman zaman ƙa'ida ne kurin sai ka sha sau uku cikin sura sai yana labani ya kawo wani ruwayoyi ya kawo ta ruwaya abin da shi ma'anan maganar in kana buƙatar shan baka kare ba amma kana iya shan ruwa sha iya kako shi an ce kasa uku kenan ba wajibci wannan in kana buƙatar sha da yawa ne za ka rubuta amma iya yawa sha ɗaya kako shi sha biyu kako shi kenan in dai ka buƙaci lunwashi to ma'anar magana kenan ka kauda makayinka ka yi lunwashinka a waje kuma ka mai da abin shan kan ba kare ba an kuma sha ɗaya ma ka ƙare shi ke ba wani a ce dole ka mai da kasu ya ce za da musulun wa turmuzi wa ya ƙul imamu turmuzi haka musulun a wannan ruwaya ta da ya ce kada ta nafasa fi na zai raba talata iya sha su uku iya ce innahu arwa wa abara wa amara sha da lunwashi ka huta ka maida ka sha ka maida ka kankara ko in kara gab gab gab gab gab gab gab gab kai tai ka kaji get ko wahala sai ce yin a lunwashi uku yace yahi koshi yahi kubuta daga wata illa kuma yahi hucewa cikin lahiya ya huce maka ko ka shaƙe ma ko an ce illa ma hatta ga abin koda ne abin lahiya ne akwai matsala shan irin abin babu kakkautawa ya yi lahi a kurin yin hakatin ka sha ka huta ka maida ka sha ka huta ya yi ka koshi kuma ka kubuta daga duk wata illa kuma ya huce ma cikin lahi yanzu duk wani yanwa ababe ne mu a sunna shi ta musulmi kullum in aka ce kaza kurin kai gaba don umarni manzo Allah ce kaza kurin kai ba dole bane aka samu sabar annabi ya hudu kuma an samu illar mutum an gano yadda gobe ga illa kaza amma muna yi na kodin manzo Allah ce kaza kura ba kuma aka samu ka tare wani karin bayani ne ai a ce ga dalili kaza so da wasu kan ce su ce ma wai me yasa aka kaza da aka ce kaza me aka ce ai kaza an ce ba ba alba ma Allah haka nan ba ma Allah me yasa za ai kaza me yasa aka ce ba wa shara haka nan akwai abin da har auren babbano dalili kun an ce kun ga ku har abada ba ka gano ba to amma shi da malamin magabata hisse kurin hisse kurin na kaca hisse kurin dan da'a kurin kurin akan ibadatan ibadatan ne kurin zami ta'abbudan eh kaza su ta'abbudan zuka manda na dokar magana misali irin sha wani uku magana wani abun kare hisse kurin ta'abbudan in kare ya sa su uku kun sai ta'abbudan ba ruwan mu kun dan ibada bai dalili ba ruwan sani ba yanzu ne ko gano ƙarhin illar na haɗarin kare akan sauran dabbobi illar da take tare da shi wani abu da aka wani gaba masu kuran da su ta abudan kuran namiji kai sa azurwa kai sa zina da azurwa ma mace ta sa ne yasa ta abudan kuran wala da jimawa wani ɗanwa ya tide ne a wata ƙasa iya cikin iya cikin iya kallon tele a ƙasa sai ana wata deba sai aka zo deba kin kan abin abin zinariya me yasa zinariya an lura tana illa kan sulu waye na mutum na namiji amma ba ta illa kan sulu namiji suna tare ba suna nema a ilmacin a ilmacin me ka haka nan hituna shi a gida ya karatu ya an ce da ban namiji bai samu a musulunci a kun shi abin da ya tuna a gida ya karatu an ce bai ba a sa amma su su nema suke kin sun sani a ilmance akwai illa me ga me dalili su sani ba amma tana illa sai kwanan wani wani malami na musulmi ne iya wanda aka ce da ya bada ake akan ilo akan abin ilo ma'aikata mujiza ta sunna sai ki kai yake bin san abin ya ce da aka bincika aikace zinariya a jikin mutum tana hudda wasu abu wasu na shiga cikin jini karshe wannan abin da ke taruwa a jikin jini iya daga cikin abin da ke sawa namiji ya sami cutar tsuwa da wuri ta shirfta ka shirfta da wuri ka ka- ka sake da zo da wuri ka sake da zo ka fara hayaniya idan ka tsufa ka fara hauka to ya ce an mamaki to me yasa mace ya ce a mace aka bincika ita mace haila da take a dukkan wata a na wani abin ki zubiya ita mace a haila wannan abin da yake wa ɗan namiji ita duk wani abin da kai na haila a nan nata yake zubiya wannan abin da yake cikin jininka kai yake ma illa ita mace a haila yake zubiya da aka bincika a bincika a cikin kwada abin su a kwace suka yawon malami na gudu yana shi cikin sallah ta wajen gudu mishi a aikace gashi a hili wannan abin to ya aka yi aka bincika to a na mace idan aka yake yake zubiya a haila ita da wata ta tana jini a wata wata a wata wata ko jini ba kenan shi da ku- amma kaga kurin musulmi suna sun kubuta kurin mun ayi ba a sawa kurin ta abudan kurin an ce kamsa shi kenan shi da musulunci wani abu ma sai ma gaba da gano kullun dai Allah ce kaza manzo Allah ce kaza kurin kabe in dai ya tabbata kurin kabe kauya kurin samina wa ta'ana mai illa ba dole mu sani ba kurum shi ne daɗin addini kenan don abu ne bai shayi ba abin da hankali ba Allah mahalicci shi kenan abu shi bai yi bai san komi Allah ma abu ne ya kace annabi annabi Allah ne ya magana daga wajen Allah kenan shi da wanda yi mai san ya musa ya ya musa ya mu kan mu sanin da kanmu a ta kaza kun kai ka huta sai ya ce abu na gaba ladabi na tara an yi hamudu Allah idza shari ana so idan ka sha wani abun sha ka gode ma Allah alhamdulillah an abi ayyub al-ansari qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw sharib qal alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwagahu wa ja'ala lahu makhraja annabi sallallahu ya cewa wannan ruwaya da abu daud haka buda ya tabbata cikin sunan abu dawud cewa in ya sha ko ya shi bayan ci ko sha yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi at'ama wa saqa wa sawagahu wanda ya ciyar ko shi da ni ya shayar da ni ya sanya wannan abin a jikina kuma ya sa mai mahuta da bayan an sha ko an ci haka mai yanzu da ra'a ce ka sha ba wutsari ko ka ci ba kashi asa matsala ko asa matsala a ce ci za a yi yau haka sa ɗaya a baka wata ɗaya a ce kuma da abu da bai wata ga ganka yanzu a a horon shi inda kuɗi ga ganka a horon shi ko a tunisi yanzu da gaugawa baka tsaya ma nijar cikin shi yaƙi wutarwa ko an sha wutar yaƙi wutarwa Allah kiyaye kiran ta ni'ima ce ta ka ci ka sha ya huto ta kashi ya huto ta wutsari wannan ni'imomin baka sanin da ni'imomi ne sai ka ne makarasa sai ka je wajen yan wankin koda sai ko wajen yan abin wutsa wanda ya je wutsari ya kasa wutsari an je ana neman a ya za a yi zai san za ka san da neman abin baka sani yanzu wallahi sai abin ya shaye ka dan ba magana barci da mai wani ya gamun dan wani abokin shi ne aka kai abu aka yi likita wutsari ya kiya an buga an buga da aka je to gaugawar abin maimakon kayan a ce a sa mana a tiyo a za a tiyo to likitan ƙwararren likitan sai aka samu wata wani allura wani kato allura kun sai aka kwaba a gaban shi nan gaban aka kwaba bi da wudari kaga allura ce kuma katuwa kuma aka tulle jikin shi cewa wallahi iya tsu ya kawai kawai bace da shi wallahi bace wala kai ana iya zai allura amma ciwon wannan wutsarin da yake mishi ya zayin wannan wutsarin yayi wannan allura cewa wallahi ana caka min ƙarfi hatsi ya karewa kurin bacci da kishi ya zama lafiya alhamdulillah adam Allah alhamdulillah to iya wannan addu'a in ya ci ko ya sha wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarda 'an al-'abd an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha wa yashrabu ash-shurbata fayahmadahu 'alayha haka wannan ruwa ta musulun haka imam turmuzi ya kawo ruwayar daga anas bin malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yarda an al-abd Allah yana yarda da bawon shi Allah ya yarda da kai dalilin an yi akula al-akala ka ci wani abinci fai hamdu ala ka ce alhamdulillah kullum wannan kalma godiya ga Allah ka wani abarkaci sai sa Allah ya yarda da kai an kare badar da kai ko mai ka wa ya sharabu shurba haka za ka sha wani abin sha dalili ce fa yamadu alaiya kai gode ma Allah wani abu da gode kamar Allah godiya dalilin wannan godiya taka sai Allah ya yarda kai ka akwai fadala ka abin kenan akwai fadala kwarai haka wa an ibn Abbas qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza suqiya ahadukum labanan falyaqul اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن وانا رواية أبو, أبو داود ترمزي ابن ماجه دسن كسون رواية دسن لا تبدأ إن شاء الله duka dai wannan guda uku sun kawo waya ya ce abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza suqi ahadukum labana in aka shaida ɗayan ku aka bashi madara to ya ce allahun barika lana fi wa zidna minu allah ka mana albarka cikin wannan abin da ka bamu kuma ka ƙara mana irin shi ta nan bai addu'a ta ƙara maka za irin ba wannan kan madara ba ka ƙara mana wannan abin fa innahu laysa shay'un juz'un min at'am wa sharab illa laban domin ba abin da yake wadatar ci da sha a lokaci guda sai madara ko kuna wadda zago madara ta abinci complete lemon complete ne komai a cikin da akwai yace ba abin da yake matsayi abin dan abin sha ba wanda yake daukar ci da sha gaban madara kaman ka ci ka sha kuma abin sha ne ke tana matsayin aki biyu take ka sha kuma ka ci ci ba abin da yake wadatarwa da ci da sha amma madara ba wannan kuma haka ne yace wa yustahabbu liman shariba labanan aw akala dasaman an yatamadmad kuma mustahabi ne ana so in ka sha madara ko ka ci wani abu mai kitse mai mai ka kurkure bakinka an ibn abbas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam shariba labanan fada'a bima'in famadmad abdullahi abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi ya sha madara fada'a bi ma'an famad aka mai ruwa ya kurkura bakin shi wa qala sai kace musu inna lahu dasama iya da mai iya da iya da iya da mai kenan akwai mai a cikin madara sai kenan ya fi bakin shi wa an anas qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shariba labanan falam yumadmid wa lam yatawadda wa salla ana suke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya sha madara falam yumidmid bai kurkura baki ba walam ya tawadda bai sake arwalla ba wa sallaye salla a haka wannan ruwaya abu dawud ya kawo ta me in wa dalilin kawo wannan ruwaya babin ya ma babu ya mustahabbi kenan dan kakka doka wajibi ne ya ce me ya ma bambancin wajibi da mustahabbi wajibi kuma kai baka lai mata mustahabbi ana so kai shi yayi amma an muka bari ba a caka lai sai ka ba annabi kenan manzon Allah ya kurkure wani lokaci bai kurkure ba kenan ba laifi bane ba kuma akwai amsa ga maganar cewa mutum ya ci abinci ya sha wani abin sha iya da arwalla aka ta da sallah sai a ce a nan kurkure baki mustahabbi ne ba ba kurkure ba sallah ka ta yi shi ne magana kenan zai baka amsa akan wannan zaka ba mutum amsa ta wannan ruwa kadai kenan kurkur bakin ba dole ba ne idan mutum bai kurkur bai sallah baka ce bai sallah ko ya laihi a mustahabbi ne a kurkure an ba kurkure ba sallah ta yi a shi na aikace annan sallah salama ya haka kin sai ladabi na gaba ya ce wa idza waqa'a dhubabu fi ina ahadikum falyagamisu kullah thumma liyatarhab idan ɗayan ku kuda ya hada cikin makayin shi na sha kenan zana ce fali ya gami su ka dirmiya shi ka kama kudan ka dirmiya shi gaba daya ya dirmiya sun ne tarawa kuma ka yadda ka yadda shi ya ce fa'in na fi ahadu janahahi da wa'un a cikin huken kuda daya akwai malati a ciki wa fil akhar shifa'un a hukin ɗaya akwai maganin wannan malati wata ruwa ce in ga haɗari iya gaugawar kai wancan mai bala'i shi ke neman kare kanshi da shi sai mahi yawa kan haɗa da mai cutar to amma an kai dirima shi ke kai maganin abu eh wannan akwai wani dan uwa cikin almajirai ya je ya yi karatu na falsafa ya zo muna irin wannan hira ya san addini irin wannan ya samu irin wannan mutane a wancan kasan akwai na kasan akwai malamai masu kasashe wanda malamai na addini ma sai ka samu sabaro ka masu ake da ra'ayi har wasu yi tayi kan wannan magana ya ce hadisin zubab hadisin guda ana izgili ga sunna ga ko masu kawo ruwayar ko ko guda wai ko guda ya zasu addini a cikin wai ko kan guda wa addini a cikin kayan makayanka aka ta a lokacin nan na samu ina da wata jurnal ta wani mutumin almani ba musulmi bane ba mutumin almani ne amma wannan magana da ake yi musulmi suke yi a kan ta sai a yi bincike kura kan wannan mas'ala me yasa ake kawo magana kuda kaza wani magana ke ya zara ya ji a wajen musulmi wallahi ya tsaya mata bincike na musamman kuma ya zo ya expose abin a cikin duniya a dan ba mataro ne ya expose abin a hili ga dalili ya ce bincike da ya yi na hakika ya ce a hukan sabaru akwai wani wani wata kowa hukin kuda wanda iya zubo da wata guba kuma na guba iya hudu da lokacin da shi tsoro da lokacin da shi tsoro ta take hutawa take kaɗauke zubo ta da gina tsorata ta take zubowa ya ce da ya bincika akwai wani nau'in wata wani da ke wata kudu ɓangaren ɗaya da ya da kadewa ba aikace ce suka ɗauko suka aikace wannan ɗayan wannan nana da aka ɗauko ruwan likirkin a gama ya ce garam ɗaya garam ɗaya na likirkin wanda yake kashe wancan guba ya ce aka samu madara mai bakteriya wanda take da guba a cikin madara zai kashe guba da madara ta litir dubu garam ɗaya an haka zuba ƙarfin shi garam ɗaya na nashi ce zai kashe zai gyara madara litir dubu mai guba a ciki wallahi ce zuwa ga ba da aikace ya samu zai ne abin aska aikace wallahi kuma mutum alman ne mutum mutum masan abin nan to gashi da kaga tunzu wannan ganin abin suka abin kuma su miyama suke da izgirin waiwayo wa hadisin me yasa suka sa su soki mai karuwa yau hadisin wanda ke nan mai gada kuda ce kuda ka sa kuda a cikin makayi wa ka tsirmiya akwai dalili na malamin na cewa ba an ce wa dole akwai kyama da kake da zuciya a cikin dole ka sha ba amma daga maganin abu eh ga magana iya kan kyama kuda lai ne ka kyama cin abu da kuda amma yin haka iya da iya da jini kenan ka sa kudan ka dirimi ya shi ka hudu ya yi ma maganin wannan guba da take ciki tabbas mu da mu da mun imani na ka da mutum yace wa idza shariba sharib nawala min man an yamini in ka sha wani abun sha to ka yi kokarin mekawa wanda yake dama ka an a cikin a cikin mutane ne to na dama ka shi ke da haƙƙi ka bashi mai hujja shi makan haka ya kawo ruwayoyi daga ciki ya ce an anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam utiye bi laban kad shi ba bima an zake cewa annan sallallahu alaihi wasallam an zo mai da madara wanda an dan kara mata ruwa kamar an horo-horo da madara an sa mata ruwa wa an yamini arabiyun wa an yasari abubakar a hannun shi na dama balaraba ba kauye ne wa an yasari abubakar a hagun kishin abubakar ne fasharib ya sha ya sha sun ma'ata al'arabi sai ya ba ba kauye na damar shi duk da matsayin abubakar sadiq amma ya ka ba ba kauye annabi ya ce al'aiman fal'aiman dama ake gabatarwa dama ce a gaba ba hukar muke da wata ruwa ya adlabin abbas ne da shi na abu bukar abu bukar wani damar shi annabi ce dama ya ce yaro ababa ya ce a yar sun labar na barin sauran ka an ba wani in zaka ba in barin haƙina a ba da kuran ya ce a ba shi bai bari labar haƙi shi a ba wannan babba ne shi annabin sauran annabin zai bari annabi ce dama za a ba aka gabatar da dama ya ce wa'iza saƙar rajul ikhwanahu kana akhirahum shurba idan kana shayar da wasu kai ne sarbitar mai rabawa ko da shayi ne ko da shayi ne kai kai shayi kana rabawa to kai kai suka ce wani hadisin hadisin wani manzaro aka ce wai mamuda abin musu bahu aqidun ana rabu wanda hada kan shi ne mai hankali wanda hada kan shi ne mai hankali wai ana rabu wanda hada kan shi ko shi ne mai hankali wata wata nasu magana ce ta malamai na na zaure masu masu an nan rabon sadaka haka ke wajen wajen sadaka aka sadaka na rabo kuɗi in aka ɗauko kuɗi rabo sai ce sai ya shi abu a gan baki ake sai je aboki na ce mana ɗauki samun nawa sai wani kwasa sai samu aljihu kama muka ɗauka da samun shi har a wuce a wajen wajen rabo mace wajen rabo na haɗa ko mutuwa ko suna da wajen rabo kuɗi haka suke to wani hadisi wace wata fara kashi mai hankali sai ka fara ya ɗauka a zuba maka shi kuma dama dama mutum dama shi dama baka ko ya mutumin ka mutumin ka zaka bai ɗauka ya jibuka ya tura maka kai ma ka ɗauka ka sa mai shi ke ya fara ko sauran jama'a wai shi da hankalin wanda kai ta wuce da gaskiya bane ba yace in zaka shayar da mutane kai na ƙarshe inda saura kai na ƙarshe yace ana abi qatada annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ساق القوم آخرهم شربا أنا صلى الله عليه وسلم مي شاهد ده متأني شي مي قرشان شا كو شاي ني كو كاينه قرش فائدة طبية نبوية وتفائدة لكتانتي ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya magana kuma likitance akwai fa'ida a lahiyanci yace yambaghi lil muslim wal muslima Allah ya turuka billaili ina an makashufa ya kamata ga musulmi namiji haka ga musulma mace kasu bar makayi da wani abinci wani makayi a buɗe cikin dare ka a bar duk wani makayi a buɗe kwano ne tire ne a sai kwano da kuran da makayi ka bar shi a buɗe cikin dare yace hakan ta'ata lillahi wa rasuli dan da'a ga Allah ga manzo na Allah wattiƙan lilwaba wa shaitan kuma da maganin alloba da shaitani yace an jabir bin abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala غض الإناء وأوك السقاء أنه صلى الله رواية بخاري كان مسلم يكاو جابر بن عبد الله كيتوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي غض الإناء كله مكاي wa auku siƙa ku ɗarme salaka ta abin shan ruwa ku ɗarme salaka kenan a ɗarme su ya ce ruwan musulun don bukari ka musulun akan ruwa sai ke cewa fa inna fi sanata lailatan yanzu fiha wa ba'un la yamuru bi ina'in laysa alayhi qita'un aw siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min dhalika al-waba saboda illar haka yace ai haka kin ta saboda fi sanati laila a cikin shekara akwai wani dare na musamman wanda yanzu nasiha wa ba alloba bala'i iya sabka daga sama la yamuru bi ina'in laysa alayhi qatab duk inda yazo wani bala'i ya sabko inda akwai wani makayi wanda babu abin rihewa aw siqa'in laysa alayhi kan ko salka ce abin darmewa ne bai da abbatan batan darme illa nazala fihi min zalgal wani bala'in ya sabko a ciki kin ai hankali kaje ya dace da wannan lokacin wa an wata ruwa ta jabir bin abdullah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzana sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala ghattu al-ina wa awku istiqa wa aghliq al-bab wa adfi al-siraj fa inna ash-shaytan la yuhillu siqa'a wa la yaftahu baba wa la yakashifu ina'a فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تدرم على أهل البيت بيتهم yace manzan sallallahu alaihi wasallam yake cewa jabir manzan sallallahu alaihi wasallam yake cewa qattul ina kurihi makai wa aku siqa ku dirme salka wa aghliqul abab abwab in za kwanta a rihi kowa wa tafi siraj a kashe hutula yace fa inna shaytan domin shaytan la yuhibbu siqa shi shi dan da hana shi bai zauwa ya warware abin da ka darmi na sarkaka bai bai bai sun ce maka wallahi fita babu an karya kowa bai bude shi amma abu dai kun wala zai eh amma bai an hana shi ya bude eh bai bude kowa bai darmi bai sun ce sarkaka darmi wallahi fita babu wallahi ka shufu ina kuma an karye maka yanka bai budewa iya aiki da na bude ba ba shi dama taba dare ba yace fa illam yajid ahadukum in ɗayanku bai samu ba wani abu mana wanda zai rihe makayin shi illa an yi arudu ala ina udan sai wani ko da sanda ko icce ko da abin zaka gitta da ka gitta wani abu a saman kwana ko kwabkin ko na baka gitta a sama an ba abu riyewa ka karshe haka nan ka gitta wani abu kuma to wannan gittawan ya ce kai bismillah shikenan ka gitta wani abu illa ayyamdu ala ina ayyi udan wa zikru bismillah ka gitta wani an icce kai bismillah fa da fa ka ka samu dama kai ita fa inna lahu saqata da ya maganar hutula ka bar wuta domin nan fa saqa mana gahiya tadrimu ala albayt tana kona mutane gida ta kan dauko na abu ta janyo wannan wutar ta kona ta masa ma gobara balle ka san wuta ta da dama mai kace a ci barbal da mai ne da dan lagwami lagwami ta je na sama shi sai man mai ta janyo ta wajen ta janyo man ta sa a gidanta kaga za ta kai za ta kai wannan wuta wuri kenan za ta kona maka gida ka sama gobara wannan shine kenan fa'idar ta me yake cewa ta rihewa makayi ko abin sha a rihe ka a bar shi haka nan ko da ice a gitta saboda maganin shaidani bai iya budewa wannan shine na ga nan ya kamata mu tsaya da sauran lokaci na darasin namu na ladabi kuma ƙarshe ne na adab na sha na fata Allah taimake mu da aiki da abin da muka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته